محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله بركة مدى dawowa cikin darasi da muke gabatar da shi a irin wannan lokaci a wannan rana ta alkhamis bayan sallan asuba wanda yau tana daidai da goma ga watan almuharram hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1448 wanda ya yi daidai da 25 ga watan jun watan shida miladiyan annabi isa dan maryam 2026 wanda muna cikin babin da yake magana a cikin wanda littafi na muktasar sayyid abdurrahman al-akhdari wanda yake magana akan babun fi sahwi wato babun da yake magana cikin rakkanwa wanda mun ji duk bayanan da suka gabata ya ake a bambance ragi da kai a sallah da ƙari da ake gyara su yauwa a cikin mantuwa kayi ragi ko kayi kari a cikin sallah a mantuwa da mantuwa to ya zaka ka gyara su ka ƙara ka rage a lokaci guda ya zaka ka gyara to domin ji wannan wanda ina ga za mu tashi ne kaman daidai wurin da malam yake cewa la yakunu sujud al-qabli illa li tarki sunnatayn fa akthara wato sunnar qabli sujudul qabli yin sujada za ka yi don kayi rafkanuwa ka yi sujada kafin ka yi sallama a la ya kunu baya kasancewa wannan sujada da za ka yi ila da tarki sunnatai ne aksara sai dai saboda ka bar sunnoni guda biyu ko sama da haka ina ga mun yi bayanin wannan muka ce misali idan ka ɗauki mutumin da ya kamata ya zaman ta iya a raka'a biyu na azhar sai ya manta ya tashi ya miki in ka duba abu biyu ya bari a wajen ya bar zaman ta iya sunna ne sannan ya bar karanta ta iyan sunna ne to kaga ya manta sunnoni guda biyu to fa akthara ko sama da biyu to shine yake jawo maka kai wato a sujudul qabli yace wa anna sunnatul wahida amma kaga sunna guda daya in ka barta a cikin sallah da mantuwa misali ka bar Allahu akbar misali na tafiya ruku'u misali zaka tafi ruku'u zaka ce Allahu akbar ka tafi to sai ka manta kai ka tafaka baka ce Allahu akbar kaga sunna ce guda daya to wannan fala su da laha babu sujada rafkanuwa a kanta saboda sunna ce guda daya suka ce in kaga za ka yi sujadar rafkanuwa a sunna guda daya to sai dai in masu karfi a ciki sai ce maka irin misali illa sirra wal ja'ra sai dai idan misali ka bar wurin da ake asirta karatu wurin da ake yin karatu a sirrance kai kuma sai ka manta ka bayyana ko kuma wurin da ake bayyana karatu kai sai ka manta ka boye to wannan saboda karfin wannan sunnan su kan su kadai za ka yi musu sujudul ba'adi ko kabli wurin da ake misali boye karatu misali sallan azhar gaba ɗayanta kawai sai ka manta sai ka bayyana karatu ƙari kai a ƙa'idar malikiya to za ka yi sujudul ba'adi yawa ƙari kai amma wurin da ake bayyana karatu misali sallar asuban kawai sai ka manta sai kai karatu a asirce gaba ɗaya to shi kuma wannan za ka yi sujudul qabliya saboda rage kai to wannan in su sunna ne kaga su kadai ne sunnoni ne kuma a cikin sallah yawa saboda karanta karatu a cikin sallah a sirrance ko a bayyana sunna ne duka sunna ne to in ka bar su kowace ɗaya daga cikin kabari to za ka yi sujada ta sahau saboda karfin karfin su sai ma ce kamar asarra fil ja'ri sajada qabla salam yawa ka gani ko wanda ya boye wurin da ake bayyanawa to zai yi sujada kafin wato sallama saboda rage wannan jahra fi sirri amma wanda ya bayyana a wurin da ake boyewa sajada ba'da salami shi kuma zai sujadar wato qabliya ne zai sujada ne sujadar ba'diya sujada bayan yayi sallama saboda shi ƙari yayi yawa to a lura da wannan wajen wa man takallama sahiyan mala yace duk wanda yayi magana da mantuwa da rafkanwa yana cikin sallah kawai sai yayi magana da mantuwa sahiyan to sajada ba'da ba'da salam shi zai yi sujada ne bayan yayi sallama kawai kana cikin sallah ne kawai ya aka ya aka kawai sai kace eh naira kazan nan eh kazan nan baka sani ba kai ma sai daga ba sai ka tuna ashe asalla kake fa ko kuma kai wata magana to wannan za ka yi sujada ne bayan ka yi sallama ta wato a sahau me yasa saboda wannan maganar da kai ba ta cikin aikin sallah ƙara ka kai ƙara aiki kai a cikin sallah ومن سلم من ركعتين ساهيا سجد بعد السلام wanda ya sallama daga gama raka'ansa guda biyu ta azhar ko la'asar ko isha ko magariba sa'iyan da mantuwa da ya zauna zaman tayyan farko shi ya dauka ya gama sallar ne tayyan karshe ki kawai sai ya zarce sai ya sallama sai da ya tuna daga baya sai gane a ashe fa ba wurin sallama bane ya tashi ya ciko sauran biyun kuma ɗayan ne ya ciko to dai ya yi sujada bayan ya yi sallama gaba ɗaya saboda asalin abin da ya yi shi ma nan ƙari ne babu sallama a wajen ƙarin sallama ya yi a wajen a wannan raka abin ba sallama wa man zada fi salati raka'atan mala yace wanda ya ƙara a cikin sallah ya ƙara raka'a ɗaya misali sallar asuba kawai ya aka yi aka yi ne da ka tashi kai raka uku ka ɗauka isha tsaye magrib ce ko kuma sai ka ƙara a magrib sai ƙara raka'a ɗaya ta zama hudu ka ɗauka isha da mantuwa shi ba ka ƙara raka'a ɗaya a cikin sallah au raka'atai ne ko kuma mutum ya ƙara raka'a biyu misali a asuba kawai sai ƙara raka'a biyu ko kuma la'asar ka ƙara raka'a biyu ko azhar ka ƙara raka'a biyu to sajada ba'da salami wannan shi ma zai sajada ne bayan yayi sallama saboda ƙari yayi ba wa komai akan sa ƙari yayi sai sai sai ba'da salami yawa wannan zada fi salati mislaha batalat amma malam sai ce amma duk wanda ya ƙara sallah ya yi ta ƙara rakawo'in sallah har ta kai kwatankwacin asalin rakawo'in sallar da aka sani to sallar ta ɓaci kamar yanzu asubar da na faɗa inda za ka yi asuba raka hudu asubar ta ɓaci shi ne wa man zada fi salati mithlaha batalat wanda ya ƙara sallah raka'ar sallah ta kai har kwatankwacin yawan asalin rakawo'in sallah to sallar ta ɓaci kamar asuba da ce in kai raka hudu asuba ta ɓaci sai dai ka sake ka faru wata magrib kai shida isha kai takwas azhar la'asar takwas takwas to wannan kaga gaba ɗaya sallar ta baci shine abin da ake nufi a gane wannan wa man shakka fi kamali salatihi atabi ma shakka fi mala yace duk wanda ke kokonto cikin cikan sallar sa dangane da cikan sallar sa ina ta kokonto kai ni fa kaman raka uku nayi ishan nan kamar sallar nan bata cika ba ina ta kokonto shi kan kansa dai to atabi ma shakka fi yazo da abin da yake kokonto a kansa ya zo da abin da ke kokonto a cikinsa raka ɗaya kake kokonto ba ka yi ba to zo da raka ɗayan kawai shi kenan ka fita daga cikin shakkar in gane ko sai malam ya ce maka wa shakku fin nuqsani domin kokonto cikin ragin sallah asali ka tahaqquqihi ne ko amma ni na wasa ni tahaqquqihi ban sani ba naka ne saka malami li ko ka ka ne ba yawwa ka haka ya kamata gaskiya ya ce wa shakku fin nuqsani domin shakka ko kwanto cikin rage sallah da mutum zai yi ka tahaqquqihi kamar gaskiya ne kamar ilalle ka rage galiban kaga mutum yana ko kwanto cikin na rage na rage to kar yana yafi kama da gaskiyan ka rage yafi kama da gaskiyan haka yawa to a lura da wannan wajen kawai sai ka zo da abin da kake kokonta sai ce faman shakka fi raka'atin aw sajadatin atabiha wanda yake kokontan raka'a yana tunani a'a sallan nan kaman dazuma ban yi raka'a ba na tafi sujada ban kamar ina ta kokonto da ya raka'a bai tafi sujada kaza kaza ko kuma awu sajadati ko kuma yake kokonton wata sujada ina ta ni ba kaman ban yi sujada ɗaya ba na tashi na tashi a ta biha kawai zo da wannan abin da ke kokonto in raka'a ne ya zo da ya ruku'u in sujada ne ya yi sujada wasa jada ba'da salami sannan sai ya sujada bayan ya yi sallama sai ya sujada bayan sallah saboda kokuntan abin da yasa ta iya yiwa yayi kokuntan yazo ya aure shi to sai ya zama qadi saboda haka sai yayi sujadar ba'diya in ya idar da sallah wa in shakka fi salami malaci amma idan mutum ya kokunto cikin yayi sallama ko bai sallama ba sallan nan ah ni kan tashi kawai haka ne ko ma ban yi sallama ko nayi dai to sallama in kana qariban kar ka zauna ka taɓata lokaci akan ka kawai kai sallama kana kusa da wajen da kai sallama kawai sai kai sallama shikenan ba wani abu ha sai da ka fara astaghfirullah sai kamar ni ban yi sallama ba kaza kaza kaza to kawai kar ka bata lokaci kai sallama wala sujudu alaihi amma in yi sallama ba su gada kansa wannan wajen ba su gada domin ka lura da hadithin tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim abin da ke haramta magana ko ci komai ko koyar aiki a cikin sallah shi ne kabbaran harama abin da ke halatta kuma kai sallama saboda haka shi wannan tunda sallama ne dama shine aikin fita a sallah to ba za ka ƙara wani abu ba tun da dama ko da sallamar ma akwai kamar malikiya kan masu ai sallama uku ake misali wasu biyu to wataƙila ka dan ƙara ɗaya kawai kaga shi kenan bata ka ci har kai wani ƙari ba wallahu ta'ala alam wataƙila ina gashi sa ma da yace wala sujuda alaihi wa in tala batalat salatu amma idan abin ya dade kawai kai sallan asuban sai da ka fita ko kuma ka zauna ka kai kusan musu da na dan lokaci sai ka tuna ni ba kaman ma ban yi sallama ba a'a ni kaza to sallar ta bashi saboda lokacin ya abin ya dau lokaci sallar ta bashi saboda haka duk waɗannan abubuwan ana yi maka ne saboda sallar ta ka tabbatar ta gyaru kayi ta da kyau idan kuka duba duk maganar da muke a sama yanzu ya fi maka magana akan ba'adi ba'adi saboda me saboda ƙari kake kai duk lokacin da kake ta yin ƙari to ba'adi ya za ka yi wanda ya ƙara raka'a ɗaya a sallah maimakon ya yi sallama sai ya miƙe sai ya ƙara wata raka'a to kafin ya tashi ya kawo wata sai tuna a ai ma fa ƙara na yi to yayi sallama in yayi sallama sai ba addu'a saboda ƙari shine abin da ake magana wanda shakka yake shakkar a'a ban yi kaza ba a'a nayi kaza a'a ban yi dauko wannan ba kaman ban yi ba na tafi a'a na kaman nayi ban yi sujada na ba to kawai yayi kare bata lokacin sa sai in yayi sallama sai sujada ba'diya saboda la'alla yayin ya ƙara ne bai sani la'alla ya sujada ba'diya amma idan raka'ar ce gaba daya kake tunanin baka yi ta ba to sai ka yi ta kawai gaba daya ka sake ka yi ta gaba daya to wannan shine abin da za a lura da nan gurin domin abin da ya ce maka a nan gurin yin kokonto wajen rage sallah kamar haka ne domin galiban ya fi kama da haka ya fi kama da haka wal muwaswisu yatrukul waswasata yawwa min qalbihi wala ya'ti bima shakka fihi walakin yasjudu ba'da salam to ga wani magana kuma wannan wata magana ce yace wal muwaswisu me waswasi allazi yuwaswisu fi sudurin nas wanda yake sanya waswasi cikin kiraza cikin zukatan mutane shedan kenan yana ɗaya daga cikin da aka cika ne mutsari da shi ko ula'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri alwaswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas min aljannati wan nas sai haka wal muwaswisu me yin waswasi kai ya yawaita waswasi a sallar haka wasu mutanen Allah ya jarrabe su kaga yana yawan wasuwasi ha ni nayi kaza kuwa ni na yayi ta wasuwasi ne shi kada yaran sa kaman ban yi ko ko to a alula ma da ga suna irin to yatruku mi waswasata min qalbi to yayi kokari ya bar wannan wasuwasin a daga cikin zuciyarsa kawai kaji ka bari wala yati bima shakka fihi amma ba zai zo da abin da yake kokonta yi saboda galiban alwaswasatu min ash-shaytan shaytan ne kawai yake so ya wasa da kai sai sannan yake so ya wasa da al'amarinka sai sa da aka yi alwala sai ce maka ai kamar baka wanke kaza ba sai ka dawo ko kuma sai ce kamar baka yi tusa sai so yake wasa da al'amarinka ya hana ka ibada to haka a sallar ma sai aurar maka da wasu wasi kai tai saboda ya ga shi ya bata maka to sai sa sai malai ce kawai mai wasu wasin ya bari daga ran sai bari kuma ba zai ma zo da abin da yake kwanta ba saboda yawan wasu wasi ne kawai walakin sai dai yasjudu ba'da salami zai sujada bayan yayi sallama kawai abin da zai kira saboda yawan wannan wasu wasu ya su jiru ba'da salami sai su ga bayan yayi sallama amma ba wani abin da zai ba zai zo da rakar ba a lura da wannan yace sawa'un shakka fi ziyaratin aw nuqsani zai yi sidira ne bayan sallamar daidai ne yana kokontar ne yayi wasu wasin ne wajen ƙari yayi a sallar ko rage dama yawanci haka ne kamar naka kamar na wasu wasin ya aure ka to wannan kawai ba komai in yayi sujada bayan sallama kawai sai ya ya dinga yin badiya sujadar badiya kazara ga waɗansu kawai sai suka ɗauka constant ma haka to Allah ya raba mu da wannan wasu akwai abubuwa da dama da yana kawo su Allah ya cire mana damuwoyi da sauran abubuwan da suke damu wanda mun zo sallah mi da kyau shi sa tabbata hadisi manzon Allah sai sallama idan kuka ga shedan ya dame ka da wasu wasu to sai kai wato isti'aza a hannunka na dama ka tofa yawwa kuma ka bar wasu wasu kuma ka ka ƙaryata shi shedan duk ya zo a cikin hadisi manzon Allah an kana sallah malam yace wa man jahara fil qunuti fala sujuda alaihi duk wanda ya bayyana a cikin karatun alqunutun da ake a sallar asban raka'ar karshe to fala sujuda alaihi babu sujuda akan sa misali asan su malikiya suna da alqunutu a duk sallar asba raka'ar karshe duk sallar asba raka'ar karshe bayan an gama karatu to su suna da alqunutu sukan yi alqunutu to wannan alqunutun in ka yi shi a bayyana a asirci ake yi to in ka yi shi sai ka bayyana shi to malai ce ba sujada akan ka ba wai kari kai ba lakinnahu sai dai shi abin da yafi masa yukrahu amduhu ana karhanta danganta shi da gangan kai shi makaruhi ne da gangan misali ka bayyana al'unutu abin da yasa yanzu yawanci a wasu daga cikin ire-iren wanda ba su taba yin sallah a irin bayan waɗannan liman ma ba sana wannan alƙunutun ba kuma ko in ba kuma ko su yi karatu a littafi ba amma har yanzu ka je wasu masallatai suna alƙunutu suna yin har yanzu ka je wasu masallatai to irin wannan in ka bayyana shi da mantuwa ba wani matsala yawwa amma da gangan kuma makaruhi ne amma baya kai a yi masa sujjada saboda ko da ma a maliki alƙunutu ai yana cikin mustahabban sallah ne baya cikin sunna al-mu'akkada yace wa man zada sura fi rak'atayn al-akhiratayn fala sujuda alayhi wanda ya ƙara sura a rakan ƙarshe guda biyu nan na azhar ko la'asar ko isha raka hudu ne biyun farko da su da fatiha da sura to raka biyun ƙarshen ma kawai sai ƙara sura bayan yayi fatiha to fala sujuda alayhi ba wani sujuda akan ba kuma ba za ci yayi ƙari ba shikenan dan dan wannan in ka duba hadisi ma annabi ya tabbatar lokacin kan yi haka yakan karanta yan ayoyi yan ɗabi haka a irin waɗannan su ma raka'o'in to a ƙarƙa abin ƙarshe na na isha na la'asar na azhar sai ka ƙara sura ka ƙara da sura karatun sura bayan fatiha ba komai akan mutum ba sujada wannan ba komai bane yace wa man sami'a zikra muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa huwa fi salati fa salla alaihi fala shay'a alaihi sawun kana sa'iyan أو عامدا أو قائما أو جالسا ما ليش فمن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم دون يجي أن أمر شيء النبي محمد أنا تكين سلا وهو في الصلاة على نية تكين سلا سيد أنشي النبي محمد سيتي صلى الله عليه وسلم كودا أو جري كو أشي كما يجا كذا فلا منني فصلى عليه سي صلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم أنا تكين سلا كما كما كودا أبير بقلبي ما ليش فلا شيء عليه باكم من أكن سشيما سواء كان سائيا ya faɗi wannan salatin da mantuwa ne au amidan ko da gangan ma kawai haka da sanansa ya faɗa ba wai da mantuwa ba au qa'iman a'a a tsaye yake lokacin da ya faɗa au jalisan a'a a zaune yake lokacin da ya faɗa yana halin zama ko du ba komai akan sa ba komai an gane ko ba komai amma sai dai akwai wani abu za a gani wasu mutane ce a cikin suratu al-fath din nan suratu al-fath an zo suran ayan karshe ce muhammadur rasulullah aka ji masallaci ya kaure din nan shi wannan gaskiya sau da malamai suna cewa barin su shi yake don bai inganta cewar ana yi to amma irin wani din ma idan wace cewa kawai shi saboda tsabar ya ji an ce muhammadun rasulullah ne sai gabar yayi ba ba kai ba da kai ya masa ba komai a kansa misali shine abin da ake magana wa man qara suratayn aw akthara fi rak'atin wahidatin aw kharaja min suratin ila suratin aw raka'a qabla tamami sura fala shay'a alayhi fi jami'i dhalika to mala ya ce man qara suratai wanda ya karanta surori guda biyu a raka daya masha Allah aran ma ne akwai san karantawa da yawa ya gama tauba ya shiga yunus ko kuma ya gama kace ya gama arab ya shigo amfani kawai abin sa ya hada surori guda biyu in fi raka'atin wa'ida a raka daya ya karanta sura biyu ya gama wannan ya shiga wannan ya karanta surori guda biyu a raka daya aw kharaja min surati ila surati ko kuma a arka ɗaya ne ya fita daga wannan suran kuma ya shiga wannan suran aw raka qabla tamami sura ko kuma ya dauko sura bai cika ta ba bai karasa ta ba kuma sai ya ruku'u fala shi alaihi ba komai akan sa fi jami'i dalika cikin duk wannan abu ba komai sura bi ya karanta arka nan ba komai eh fita ya daga wata sura ya shiga wata sura in ma dai a inci a sallar in ma dai arka ba komai ko kuma a'a raka'a yayi kafin sura ta cika kawai ya ruku abinsa ya dauko an bai ta sarar annabi ya zo daidai wani waje bai kai karshen surar ba sai ya ruku ba komai fala shi are ba komai akan mutum duk ya halatta kai wannan a cikin sallah ba komai wa man ashara fi salatihi bi yadihi aw ra'sihi fala shi alayhi mala yace duk wanda ya nuni a cikin sallah sai yana cikin sallah sai ya nuni bi yadihi da hannunsa wani yana magana cewa ka ka ga ɗazuku ba na ajiye kununa a nan ban gani ka za ka sai haka misali ya nuna masa irin shi ya ɗauka ya ajiye ba komai a kansa ya halatta ba komai aura shi ko kuma da kanka kai nunin haka ka ɗan yi haka ka masa haka haka to ba komai farashi a shi ma ba komai akan mutum ba wani abin da ya yi nuni abin tun da ai a sallah kan ma har ya halatta ma za mu zo gaba kaɗan insha Allah kaɗan yi tafiya kaɗan dan saboda wani abu kai ya halatta ma ka tsaya da mu zo mu wa man ja'ahu aqrabun aw ayatun wanda muciji ko kuna mata zo ya ga zata attacking din sa yanzu shi ma ya kashe ta kuma ya ci gaba da sallar sa ba ce ya sake sallah ba duk ya halatta sai da ka duwana abun babu komai akan sa wa man karrara al-fatihata sa'iyan sajada ba'da salami to wannan wata magana kuma ya shigo yanzu wannan kaga duk abubuwan da aka faɗa maka babu komai ne akan mutum babu sujudul qabliya babu ba'diyya sai nan sai ya ce wa man karrara al-fatihata ko man karrara al-fatiha duk wanda ya maimaita fatiha yayi ta sau biyu yayi fatiha maimakon ya shiga sura kuma sai sake maimaita ta yayi repeating fatiha twice sai غير المغضوب عليهم ولا الضالين yazo kawai sai kuma kuma maimakon ya ce inna a'tayna sai ce alhamdulillahi rabbil alamin kuma ya ce tare karshe eh to sujada ba'da salami wannan kan zai sujada bayan yayi sallama domin yayi ƙarin abu mai ƙarfi tunda kaga Fatiha rukuni ne a kan sala saboda haka zai sujada bayan yayi sallama bayan yayi sallama wa in kana amidan amma idan da ganganye ba da mantuwa ba kai aka yi ya maimaita Fatiha ce kai shi ba zai sace maimaita ta amidan da gangan fa zahirul butlanu fa zahiru al butlan abin da yafi wato bayyana abin da ya fi inganci furin jayo shi ne sallar tabaci da gangan kawai haka to sallar tabaci to Allah ta'ala alam sallama ana iya yin ta da iya fatiha sai dai maimaita wanda kai sai sama ne ce sallar tabaci yawa so da ka sai a lura da wannan wajen da gangan kai maimaita to amma ka gane misali inda sura ce sai kai wata sura kai maimaita saboda wasu darussa da suke cikin ta ko kuma wasu aya ka ta maimaita su kafin ka wuce su wannan shi kuma duba kuma ya ma halatta saboda wani darasin da yake ciki ko wani albishir ko wani wa'idi ko wani wa'ad ko haka dai ko wani targibi ko wani tarhibi to duk ya halatta kai wannan a sura misali dobe manzo Allah sallama yayi tahajjud da aya guda daya in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim cikin suratu ma'ida ko yawa annabi yayi iya kiyamul da wannan aya ta maimaita ta in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa in tu'azibuhum fa innahum yawa sannan akwai sahabi wanda ya tabbata shi ma ya dinga maimaita afara'in afara'ita in matta'nahum sinin afara'ita in matta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adu la aghna 'anhum ma kanu matta'u misali ta maimaita wannan suratul shu'ara to haka irin wannan duka ba komai akan mutum saboda sakon ne kana jin sa saboda wato abin da yake karantarwa ne to duba komai akan mutum ba komai akan mutum a lura da wannan yace wa man tadhakkara surata ba'da ina'ihi ila ar-ruku'i fala yarji'u ilayha wa man tadhakkara sura to shikenan yanzu fatiha ka gama da ka gama fatiha na hukun kai sura hmm? kuma sai ka tafi ruku'u ka kafu ka zo shirin wa man tadhakkara sura wanda ya tuna karanta sura ashe bai ki sura ba a raka'an nan amma ba'dan ina'ihi ila ruku'i bayan tsugunawansa ya riga ya durkusa ya tafi zuwa ga ruku'u ya riga ya tafi sai tuna a ashe ban yi fa'an sura ba daga fatiha a raka'an nan to fala yarju ilaiha ba zai ce oke barin dago farko in dawo in yi sura ba ba zai dawo ba ya ci gaba kawai da sallar tasa ya ci gaba mutum ne wai ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin ne ma kawai ce alhaqumut takabur kawai ce Allahu akbar kaga bai sura ba kuma sura tana cikin suna sunnonin sallah masu karfi karanta sura to yanzu ya riga kuma har ya tafi ruku'u to zai ce a bari na dago sai in yi karatun na sura a'a ai ka tafi ruku'u ruku'un ya fi ta karfi kawai ka ci gaba kar ka dawo mata ka zarce da sallar ka yanzu kayi rage a sallar yanzu kayi rage baka karanta sura so da haka abin da ya faru da kai a wannan wajen kai da sallar ka sai kai kabiliya shikenan ba komai sallar ka tayi sai kai kabiliya ina ga kamar za mu tsaya anan saboda karatun namu mu dan dinga daukar sa a daidai wannan gurin shine ma a hallarin gaba ɗaya kuma shine in ka fahimce shi to za ka gane cewar abubuwan sallar naka ba su da matsala ina ne za ka yi sujudi sahu ina ne in sujudi sahun ne kabili ne ina ne ba a yi ina ne kaza ku ka gane wannan saboda haka a fahimci abun sosai yadda ya kamata ko da yaushe dai karka manta a taƙaice misali idan ƙari kai to misali yanzu bari mu ce kai ne sai ka sai misali sai kai haka misali kayi rukuni ka ɗago ka yi sujadar ka misali ka taho ka ɗago ka yi tabinka misali ko tuwi maimakon ka zauna zaman tahiya misali raka'a ta biyu ne maimakon ka zauna zaman tahiya sai kai haka a sai da ka rabu da hannunka da kuma sai ka tuna a ashe fa akwai sai ka dawo ko ba haka ba to wannan kaga ƙari kai babu wannan dan tashi to wannan shine abin da ake nufi da ƙari to kaga yanzu abin da ya kama ka badiya idan ka gama tahiya sai kai sallama to sai kai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar rakoi guda biyu sujudodi guda biyu sai kai sallama in ka dauke mazhabar malikiya sai ka sake tahiya amma in ka dauki mazhabul jumhur babu wani sake tahiya kawai sai kai sallama wannan shine abin da fi wallahi alam amma misali a sallah ne kawai ka gama fatiha misali baka karanta sura ba kuma sai ka tafi ruku shine abin da muka yi na karshen nan sai ka tafi ruku baka karanta sura ba to ba za ka ce oh ban karanta sura ba rin dawo in a ka zarci in ka gama ka idar da sallar taka gabaki daya yanzu ka'idar kafin ka yi sallamar fita daga sallarka to sai ka sake sujada guda biyu sujada guda biyu sujada guda biyu sai ka sake na'am eh kafin shi shine nace kafin ka yi sallamar fita daga sallarka ka an gane sai ka yi sujada guda biyu idan ka yi sujada guda biyu to in ka ga ka sake tafiya kamar yadda nake faɗa a madhabar malikiya sai ka sake in ba za ka sake ba jumhur wannan shine yafi kuma kusan shi muka fi wato practicing sai ka yi sallama shi kenan to wannan shi ne amma sallah ce guda misali ka yi fatiha ghairul maghdubi alaihim walad dalin baka yi sura ba sai ka tafi ruku kuma sai ka dago sai kuma again a sallan nan taka maimakon ka zauna zaman ta iya sai kuma ka sake mantawa sai ka miƙe kaga ga to shikenan sai kuma sai kuma ka miƙe da ka miƙe sai kuma ka dawo kaga da ka bar sura sannan yanzu maimakon zaman ta iya da zaka yi sai da ka miƙe sai kuma ka dawo kaga kai kai yanzu a sallah daya ka rage karanta sura sunna ce a sallah daya kai kari wurin tashi wanda babu shi kaga kari ne yanzu kai ziyada kai naqas shine wa man naqasa wa zada sajada qabla salami to anan gurin nan kabuli zaka yanzu kai rage kai kari to abin da zaka shine sai kai kabuliya kafin kai sallama zaka yi wannan kawai guda biyu ne haɗa kai to amma kabuliya za ka yi saboda bangaren kabuliya ana rinjayar da shi a fi ƙarfi sama da ba'adiyya a lura da wannan wajen yan uwa a lura da wannan wajen sosai to amma abu na ƙarshe da zamu shine mu lura mutumin da mutumin da sai kabuliya sai ta kama shi kafin saboda rage yayi misali wancan su wacce suran da bai karanta ba misali maimakon yayi sujudu kabuliya in ya idar da sallan kafin yayi sallama kafin ya fitar sallar gaba daya sai ya manta sai ya sallama shi ba a cikin mantuwa to in yana kuza to sai ya ba adiya sai ya ba adiya a madadin kabliya kamar da muka bayani to shikenan ta isar masa amma da ya manta kabliyan ma ya zo ya sake manta ba adiyan ma dai skill har yanzu kuma dai to abin da zai faru da wannan mutumin sallar tasa ta ɓaci kabliya amma idan misali mutum sai ba adiya sai ta kama shi zai sujada da ita bayan sallama sai ta kama shi sai sallamar kuma sai ya manta shi ya shafa gaba daya sai ta shi ta bi to duk lokacin da ya tuna sai ya sujada da bayan duk lokacin da ya tuna suka ce ko da bayan shekara ɗaya ne tuna ashe akwai shekarar nan ta kaza na taɓa manta ba adiya ban yi ba to sai kai wannan shine abin da ya tafi amma kaga irin su alƙunut dan ka tuna kayi su a bayyane ko da da gangan ɗin ne suka ce makaruni amma an da mantuwa ne ma ba komai an gane wannan ko sunna guda daya ce Allahu akbar sai kawai ka dahu baka ce sami Allahu liman hamida ba baka ce rabbana ba komai ba su da su domin sunna ne guda daya to wannan shine a takeice abin da zamu dinga lura kana ba ba ba komai abu ne mai sauki gurin da suke da dan sardiya sai har yanzu ba mu iso su ba tukunna insha Allah amma dai zamu iso su wa alaikum salam ba na'am yawa in ka riga ka rabu da ƙasa ko to ba za ka dawo ba ka ci gaba da sallar ka kawai wannan ban yi bayani ba ko abin da yasa ka gaba buɗa ba saboda ban iso wajen bane kamar ma sai da na gaida ban ba saboda ban iso daidai wajen ba amma muna iso a karatu insha Allah ba mu san jazakallahu khair na'am na'am yawa yanzu misali wani mutum yana sallah ghairul maghdubi alaihim waladdallin qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu zafin kan da yawa Allah raba mu da shi kawai sai kai haka Allahu akbar to ina ruku to wannan wajen wannan raka'ar yarda ita zaka yi babu ita zaka yi wata amadadin muna isowa shi karatu zai zo yawa bari tsirar karasa masa alaji za mu iso gaba ɗaya babu ita domin babu sallah babu ruku babu raka kai jigo sallah ma gaba ɗaya shine ruku dan ka samu raka a sallah ka samu sallah amma an ka samu sujjada ba ka samu fulla da jaji gaba ɗaya sai dai a baka ladan jaji da niyya ka ka gane ko so da ka nan yarda ita da kai to the same thing ne bari in ƙara maka kuma ka ƙara kawai shine mun yi bayani shi ai raka da sujjada to sai ka manta sujjada kuma ɗaya ce ka manta ko biyu to ita kuma za ka yi ta amma za mu zo gurbin da zai maka bayani ya za ka yi ta muna zuwa gurbin lokaci amma ita ma sai ka kawo ta ba za a ce ta sha ba yawa to wannan shine wallahu ta'ala ala yawa kace alaji eh eh na yawa bai yi rakatai al-fajr ba ya shiga sallah da jama'a ta asuba na na to wallahi shi wannan karatun gaba daya jumhurin malamai ko a nan mun karanta al-afdal abin da yafi in dai ba mutum misali suka ce idan mutum yana da wuridinsa da yake yi duk dare to yau sai kwanta ya bacci ya manta bai bai nauyin bacci to ya alatta ya tashi ya yi amma ga mutumin da ba la'adarsa ba shi ya halatta ya tashi an yi dadda asala asuba amma mutumin da ya mai da rakatar fijir kullum sai bayan asuba to wannan shi gaba ɗaya ma sun hana shi gaba ɗaya an ce ba ya ma daina ya daina shi domin akwai babi guda da zaka je ka samu sun kafa babu la sujuda ba'da la salata ba'da tulu'il fajr babun da yake magana kan babu wata sallah bayan ceton alfajir illa rakatul fajr sai rakatul fajr ba ma wata sallah wato alfijir ma na ketowa tukunna to babu mutum wata sallah an ba rakatul fajr ba an gama nafila kuma to haka idan asuba ne a bayanta ka dauko hadisin da babu sallah sai hatta harta harta ta shamsu har sai rana ta daga har sai rana ta daga so da haka mutane da ga suna wato sai ga wani sun mai da abin kamar wani normal ne ma to fa a sani babu wata nafula bayan sallah asuba sai rana ta ta fito ta fito da masu ta dago yawa babu wata nafula bayan sallah asuba in ka riga kai rakkano a yakar man taraka ta alfajirin ka za a duba a gani ka saba yi to sai a ba shari'a za ta baka uzuri sai ka tashi kaita amma an baka saba ba gaskiya barin ta ce saboda hadisi manzo Allah da ya ana salloli a wannan lokutan shi ya fi karfi yawa suka ce ma alabushi in zaka biya bashin wayannan nafulfulin da ka saba ma to ka bari ma sai ranar ta fito bayan fitowar suka biya duk bashin sallolin ka amma ana idan da asuba kan ka mutane sai suka nashi kamar normal abu ai kaga da la'asar da asuba kan ba nafila a bayan su gaba ɗaya su ba a babu nafila ka lura da wannan to Allah ya rufa mana asiri Allah ya taimake mu Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa al-afwa Allahumma innaka 'abudun lahu wa 'anna اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم تقبل منا عباداتنا ودعاءنا وسائر عباداتنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وعنا ولا تعن علينا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك كما muna ƙara isar da taziya ga wato ɗan uwan musulmai musamman nuna wannan masallaci saboda rasuwan ɗaya daga cikin malamai da suke gabatar da darussa a wannan masallaci yanayin da tafsir malam Jafar Allah tabaraka ta'ala ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi Allah ya karbi bakunci shi jinya da ya Allah ya sa zama kafara a gare shi sannan haka ma akwai mun samu labarin rasuwan wani dattijo a can ga shugaban izala na bangaren Jos shi ma Allah ya masa rasuwa a wannan sati to Allah ya ji kansu gaba daya da sauran duk musulmai da suka riga mu gidan gaskiya sannan kuma akwai wani magana da jiya na je wata unguwa na ji suna tattaunawa shi ma yana da kyau sosai a lura sun ce akwai yara da yanzu suka fara wato wani tsiya gungu da yawa group suka yi sai suna rufe kansu sai su shiga gidan mutum cikin dare irin karfe ɗaya karfe biyu sai su ɗaure mutum da a girme gidan sai su ɗaure shi ko matar gidan sai su kwashe duk abin da yake da amfani a gidan to lallai na je wata unguwa na jijiye su sun yi kwamiti ma har ma sun tsara da za su dinga fita da sauransu da an ce sun shiga gidajen mutum biyu saboda haka lallai mutane a yi addu'a kuma a lura sosai da irin wannan wato daga haka ne da ga mutum ya zama gawurtaccen dan ta'adda to me na rufe idanu ai da barawo ma kawai guduwa yake so ya kuma mai diba to kaga mu ta fara da kuma da group kaga akwai damuwa Allah ya tabaraka taala shirye mu Allah ya shirye matasan mu wani da muka yi rawai suke mai wai talauci ne ta talauci sai wani tafin ka dinga ha'inci talauci to wani talauci ma ya ai da ka nemi kuɗi ne dan Allah mutane wallahi tallahi kai tarbiyan kanka kai matashi fa kai yanzu za a zargi iyayenka ne ba su maka ba daga shekarun da kamata su maka amma an sun yi kokarin su ba su maka ka zama tashi ka zama dan banza ba ruwan iyayenka har Allah ma ba zai kama su ba so da kai ya rage maka yawa babu excuse wai mun matashi ka ce wai kaza yana ta tsiya ya ce wai ai tun da ne ba masa dariya ne wallahi duk wanda da gaishe a cikin society ba an tura shi islamiya ko an tura shi makarantar allo da to amma yanzu kaga sai mutum zai ce maka wai kaza kaza kaza danna zuciya yake kowa yana da son zuciyarsa amma danne take saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya kare mu daga waɗannan fitintunu Allah ya shiri matasan mu Allah ya kawo mana shiriya duk wannan abu da kake gani wallahi tallahi rashin shiriya ne Allah tabaraka ta'ala ya kawo mana shiriya Allah ya kawo mana hakuri cikin zukatanmu Allah tabaraka ta'ala ya sanya duk abin da muke yi mu dan shi Allah tabaraka ta'ala ya karba mana duk ibadojin mu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi